الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتم نا لتاكم كشف الشبهات واللفة تبا بمالمي الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه satin da ya gabata mun ji amsoshi da malam ya bayar akan shubuhar waɗanda suka kasance kuburiyai masu iddi'a'in cewa ai suna faɗin kalmar shahada duk da suna neman tabarruki da wasila daga ainihin wasu shehunai ko waliyai to wannan bai fidda su daga musulunci ba sai muka ji amsoshin da ya bada akan cewa wato ainihin wanda ya yarda cewa annabi muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ya inkarin sallah ko ya inkarin zakka ko ya inkarin azumi ko aikin hajji imanin shi ba zai amfane shi da komai ba hakan nan wato wanda ya iddi'a'in annabtaka waɗanda suka fake da cewa ai musailama shi ya yi iddi'a'i na annabtaka kuma abin da yake cewa ka ce mishi ai sun musailama da mutanen shi ba mutane ba sun yi kalmar shahada amma kuma sahabbai suka yaƙe su a matsayin murtadduna sai ce to zai iya ce maka to ai su su musailama sun yi iddi'a'in nubuwa ta musailama sun yi i'tiqadin musailama annabi sun sarrafa wani nau'i na nubuwa zuwa gare shi sai ce to ai sai ka ce mushi idan har wanda ya jingina ma wani annabtaka ya kafurta ina ga wanda ya yi da'awar uluhiyya ko rububiyya ga wani shehi daga cikin shehunan shi wannan adun kula dai karatunmu da ya gabata ke to a satin da ya gabata akwai lamba da muka tsallake cikin lamba ta farko ya kawo cewa bayan mun ji waye musailama da yanda ainihin wato ƙarshen shi ya kaya sai ce wa kad akhraj al-bukhari ko fi kitab al-maghazi bab wafd bani hanifa cikin kitab al-maghazi ya kulla babi mai suna babin tawagar banu hanifa da suka kawo bakunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace qadima musailamatul kadhdhab على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته إذا محمد يسنع الأمر جاغورنشي نعن نبتكر بخليفنشي idan annabtakar annabi su sallama za ta kasance gare ni bayan wafatin shi to zan mai biyayya zan musulunta musulunci na gaskiya sun zo sun faɗi kalmar shahada amma sai musulama ya faɗa ya sa abdullabin abbasin sai ya kira shi alkaza na fata an gano wani sai ce wa kadima ha a na ne haka ne tabi'atuhu sai ce wa kadima ha fi basharin kasirin min kauni ya zo madina kadima ha ya ne al-madina ya zo madina a cikin bashar ma'ana nas mutane da yawa daga cikin mutanen shi fa aqbala ilaihi rasul kai wannan kamar jumla ce al-karabiyya fa aqbala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu thabit ibn qais ibn shimas annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanci musailama wanda a tare da annabi sallama akwai thabit ibn qais ibn shimas wanda yana cikin manyan sahabbai waɗanda suke masu daraja وفي يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة جريد أهنم أنا سلم أكون قلينا غنيا دبينو هكا حتى وقف على مسيلمة في أصحابه النبي بيسيا بسيلة يزوي أيا غبان مسيلمة أتكن توقر شتبا محنيفا فقال في النبي يتي law sa'altani hadhihi alqita'ata ma a'taytuka da zaka tambaye ni wannan wato ainihin ballin na ganyen dabino da ba zan baka shi ba wato a matsayin musharaka ta annabtaka musharaka ta annabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk kankantar ta baka da wannan gada baka da wannan rabon a cikin musulunci na fata an gane wannan walan walam ta'ud wa amru wa amri Allah fika kuma lamarin annabtaka ba zai taba komawa zuwa gare ka ba na rantsi da Allah wala in ajbarta la ya'firannaka Allah da za ka juya baya ka ƙi musulunta ka kafurta to da sai Allah ya soke ka wa inni la'uraka allazi la'uraka allazi uritu ko la'urika allazi la'araka allazi uritu fihi ma ma ra'aitu wa inni la'araka allazi uritu fihi ma ra'aitu yace kuma lallai ni zan nuna maka yake ce mawa musailama zan nuna maka abin da aka nuna min a cikin wannan al'amarin wa hadha thabitun yujibuka anni da thabitu nan shi ya isa ya baka amsa a madadina kuma sarafa ya ban mishi thabitu su tattauna da shi ya ainihin maida mishi martani qala ibn abbas fa سألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت سنة تنبيه wato ainihin sahabban annabi sallama akan faɗin annabi sallama da ya ce innaka ural ladhi uritu ko aral ladhi uritu ina ganin abin da aka nuna min a mafarki kenan fihi dangane da musailama ma ra'aitu irin abin da na gani to me annabi yake nufi da wannan fa akhbarani abu hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana na'imun ra'aitu fi yadi siwaraini min dahabi musallam ya ce ina cikin bacci na bainama sai na ga a hannuna akwai wani da ake awarwaro na zinari guda biyu fa a hammani sha'anuhuma sai lamarin wannan warwaron ya burge ni fa uhiya ilayya fil manami annan fikhaha an an an fikhaha an fikhuma sai akai mun wato ainihin wahayi a cikin baccin nawa cewa ka busa su ka jefar da su haka tura su da hannu sai su abin da faƙara sai suka tashi sama fa'awwaltuhuma kazzabaini yakhrujani ba'di sai na fassara wannan mafarkin a wannan awarwaran guda biyu kaga suna da ban sha'awa a ido amma kace ya jefar da su fa'awwaltuhuma yani fa fassartuhuma sai na fassara su da cewa wasu makaryata ne guda biyu da za su bayyana a bayana a haduhu mal'anasi wal'asar musailan ɗayan shi ne al'anasi wato wanda yake ƙasar yamin wanda mun karanta ƙabiya shi da abu musulun al-khawlani an gane ko na biyun kuma shi ne musaila matulkadda wale cewa akhraja ahmad wal bazar wa abu ya'la bi isnadin hassan abul haythami imam al-haythami ya hassana isnadin a cikin littafin shi na majma'u zawaid wa manba'u fawaid an abdullah ibn mas'ud qala ja'a ibn nawahata wa ibn uthal rasulayn limusailamah al-kadhab ibn nawaha da ainihin ibn uthal sun zo a matsayin yan aike biyu na musailima musailima ya aiko su ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahumu sai annabi ya ce musu a tashhada ni anni rasulullah shin kun shaida ni manzon Allah ne fa qala nashhadu anna musailama ta rasulullah kaga tun annabi na raye kenan ya bayyana wato ya bayyana da'awar shi ne a cikin larabawa sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallama amantu billahi wa rasul wa rusuli nayi imani da Allah da manzannin shi walau kuntu qatilan rasulan laqataltukuma inda zan kashe ɗan aike da na kashe wato a ka'ida a gurin yaƙi shi ɗan aike yana da burma yanda ya kai ga wato ainihin tozarci ga musulunci ko kuma ga abokin faɗa kuma duk yanda risalar shi ta kai ga lalacewa da tafaha to ba a kashe shi ba a kashe shi bal in ba magunawa ba a tarihi daga magul ne aka fara samun a kashe ɗan aiki kuma ɗan aike ko da a jahiliya ba a kashe shi sai dai ikhtiya ya kawo saƙo gurin komawa a mamaye shi a kashe shi ba a san kowaye ba amma a matsayin an kama shi an yanka daula ko kuma su hasum ɗin shi su kashe shi abu ne wanda ba a same shi ba sai lokacin tata lokacin su hulaku suka fara wannan ta'addanta amma hatta su khawari suka fari ibn kuza'a ba su kashe ɗan aiki ba su kashe ɗan aiki waɗanda suke sun mai da jini yadda ka san wato ainihin wani abin kayan gaba zubar da jini su hajjaji bin yusuf ba su kashe ɗan aiki daga kan lokacin su mahol ne zuwa daular mamali abin ya lalace to a ka'ida ɗan aike ba a kashe shi kaga wannan sun karara kafurcinsu sun jarraha shi sun jahara shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce sun shaida musailama annabin Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai nayi imani da Allah na yarda da manzannin Allah gaba daya amma da zan kashe wani dan aiki wallahi da ke na kashe ku akwai lamul kasam la qataltu kuma an fahimci wannan um ina ne قال عبد الله بن مسعود فمضت السنة فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل sai sunnar annabi ta ci gaba da gudana akan cewa ba a kashe manzon wasu hahu ahmad shakir cikin ta'alikin da ya mawa a musnad al-imam ahmad wala cewa akhraj ahmad wa abu dawud wal lafz lahu an harithah ibn mudarrib أو مضر مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال ما بيني وبين أحد من العرب finnatun babu wata adawa tsakanina finnatun babu wata adawa tsakanina da wani balarabi yani adawatan wa hikma babu wani adawa da hikma wa inni marartu bi masjidin libani hanifata fa idahum yu'minuna bi musailama yu'minuna bi musailama na wuce ta wani masallaci na banu hanifa na tarar da wannan mutanen sun yi imani da musailama فأرسل إليهم عبد الله عبد الله بن مسعود يأيك ساقو غريس فجيء بهم أقزود سوء فاستتابهم غير ابن النواحة النبي يني مس توبة أما بند ابن النواحة تند شي منزوم شي دان أيكين يعني أنغاني أي قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك masulin ya ce kai abin da ya sa ban yi istitaban ka an ce istutiba in ya ƙi tuba ya kashe shi za'a da su sauran an buƙaci su tuba shi kuma sai ya ware shi sai ce kaga kai abin da ya sa kawai na ji annabi sallam yana cewa ba dan kai manzo ba ne ba ma'ana ɗan aike ba manzon Allah ba ba dan kai ɗan aike ne ɗan aiken musailama ne aiko da shi da ibnu usad amin ja ba to ce ba dan kai ɗan aike ba ne da na sara wuyanka wa anta al-yawma lasta bi rasul sai ce amma kai yanzu ba ɗan aike ba ne a ranar da annabi ya gaya ma haka a zarfin da kake ciki zarfu ne na dan aike ne kai amma yanzu wannan kabiyar ta wuce tunda annabi ya riga yayi wafati sallallahu alaihi wasallam fa amara wa qurza ibn ka'ab fa daraba unuqahu bisayf fi suq sai ya umarci wato ainihin qurza ibn ka'ab ya sare wuyan shi a cikin kasuwa kun maƙala man arada an yanzura ila ibn nawaha ta qatilan bisuqi duk wanda yake so ya ga ina ibn nawaha yake je ya neme shi can a gawa cikin kasuwa wasu hawa ahmad shakir wa alban sai ibn abi dawud qala ibn ishaq wa qad kana musailama ibn habib كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليه والعياذ بالله saƙon da ya aika wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa inni qad ashraktu ma'aka fil amr mun hada hannu da kai cikin lamarin nan na annabtaka falakal mudar wal yalwabar mudarawa ana wanda suke raye cikin bukkoki larabawan kaga akwai tozarci larabawan jazira kenan su yankin makka madina yaman kana naka ne waliyal wabur ni kuma waɗanda suke akwai wanda suke gini mudarawa waɗanda suke cikin gini wannan naka ne ni kuma wanda suke cikin bukka inda suke sauran qaba'il da suke nawahi da cikin rabat da ainihin badiyat da su wa'annan ni za su yi manyan kabilu kenan su ne na annabi sallallahu alaihi wasallam manyan kabilu su quraishu su ausu su khazraju su wannan naka ne amma ni kuma sauran kabilu su banu hanifa din nashi da su wato ainihin a bani rabi' da sauransu su kuma wa'annan nawa ne ni za su yi mai biyayya waliyal wabru ko wa yurwa walakum nisful ardi walana nisfuha a wata riwaya rabin wato ainihin kasar musulmi ta kuce ku mutanen hijaz rabi kuma ta muce inji musailama su banu hanifa ke su walakin na quraishan qaumun ya'taduna inji musailama su quraisha mutane ne masu ketare iyaka daga akwai cin zarafi فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إكراش مكريت سلام على من اتبع الهدى وأن تتسلم دعك مدون أرني أتكر ربوتو مسأل أما بعد فإن الأرض لله دنيا تألت يورثها من يشاء من عباده mulkin duniya na Allah ne kan ba da shi ga wanda ya ga dama daga bayan shi wal aqibatu lil muttaqin khalas ba a dogon magana da tafihin mutum ina fata an gani wai lokaci to mu madan taba wa yuqalu wa yuqalu aidan alladhina harrakahum aliyun
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ويقال ايضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام يدعون
كلهم يدعون الاسلام يدعون يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابه ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما فكيف اجمع الصحابه على قتلهم وكفرهم اتظنون ان الصحابه رضي الله عنهم يكفرون المسلمين اتظنون ان الاعتقاد في تاج في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد بعلي بن أبي طالب الكفر
نعم malam ya ce wa yuqalu aidan har yanzu dai cikin amsar da za a ba irin wa'annan mutanen alladhina harrakahum ali ibn abi talib radiyallahu anhu bin nar kulluhum yad'una al-islam wadanda sayyidina ali ibn abi talib ya ƙona su da wuta dukkan su suna iddia'in musulunci ko ba haka ba in shi'a suna iddi'a'in musulunci a wahun min ashabin aliyin radiyallahu anhu kuma suna cikin mabiya sayyiduna ali kalab biya ta ana rujudu haka da suna cikinsu amma kuma daga baya suka taɗi wa ta'allamul ilma min as-sahaba sun koyi ilimi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a kama malami da laifin abin da ɗalibin shi ne kuma ba za a ce malamin dole shi ya koya mawa ɗalibin wannan abin ba inda an samu wanda suka yi ridda da cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da wata manufa ta su ta duniya shi yasa ai tambayar da Hirakal yayi mawa Abu Sufyan al yartaddu ahaduhum an dinihi sukhbatan sukhbatan li dinihi shin akwai wanda yake barin musulunci daga cikin mabiya mutumin nan dan yana jin haushin addinin sai sai mai bau an samu wanda suka yi ridda amma sau da wata bukata ce ba wai dan musuluncin ba gaskiya ba ne sun yarda gaskiya ne so don haka siruna ali ya samu jarabawa ta hanyar mabiyan shi sai aka samu khawarij su abdurrahman bin maljam ɗalibin shi aka samu shi'a duk da ibnu saba ba ɗalibin saiduna Ali ba ne amma shi ya zuga wasu ɗaliban na saiduna Ali suka fi suka yi wato ainihin yi hulu wa'intan suka kafurta shi hawa da suka yi sabu rahman bin saba su abu al'aswad du'ali al'aswad du'ali shi ya tuba yana cikin wanda suke tawabun na hadika a harura arura ibn abbas ya je musu wa'azi suka tuba san mutum dubu hudu wurin da nasa'i ya kawo cikin asunan al-kubra to amma shi ibn maljam shine ma ya kashe sayyiduna ali bayan ɗalibin aliyu ne ya haddace qur'ani gaban mu'adh bin jabal amma ya dawo ya kafirta shi suka qaribun fuja'a su nafi' nafi' bin azraq sauransu sun koyi ilimi daga gurin wasu sahabba amma ba gurinsu suka koyi ta'addancin ba shi Allah ya kan batar da wanda ya ga dama da hikimar shi na fata an gane wannan su ce walakin i'taqadu fi aliyin مثل اعتقاد مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثاله له sai dai wa'annan mutanen da sayyiduna Ali ya kona su sun kudurce wasu matsayoya ga sayyiduna ali sun ba shi wani matsayi matsayi wanda yake ya wuce matsayi na dan adam hatta annabi bai da wannan matsayi to sun ba mu sayyiduna ali wannan matsayi irin yanda mutanen yusuf da shamsan wanda mun yi magana su a baya suke da itikadi akan su waɗannan jagororin nasu da ire-iren su wato waɗanda sayyiduna ali ya kona su ne as-saba'iyya saba'iyya mabiya abdullahi ibn saba wanda su ne asnaf wa ashna firaq shi'a wanda kuma shi'a rafidiyya ta yanzu abinda take kunshe da shi bai gaza daga shi'a saba'iyya ba kusan su malaman ma suna ganin saba'iyya ita ce ta rikide ta koma batiniyya ta rikide ta koma karamita ta rikide ta koma rafidiyya ina fata an gane wani wato suna da wasu loko-loko da ɓadda sawu ta inda yanzu idan ka fito kana karanto abubuwan da ibnu saba ya faɗa akan sayyiduna ali sai ce to ai wa'annan gulato ne ba ma tare da su alhalin su ne gulato din domin ka bibiya dukkan manya-manyan wanda suka yi imani da su sun yadda da wa'annan maganganun sai dai suna da wasu istilahat waɗanda suke sakayawa sai mutum ya yi zurfi akan bincike cikin littattafansu zai gano haka amma babu wani bambanci tsakanin saba'iyya da shi'a rafidiyya da muke da ita a yanzu ina fata an gane wannan bilal bin saba shine ya miƙe gaban sayyiduna ali ya ce ma sayyiduna ali kai ne mala'ika shi kai mala'ika sai ali ce ka zo tsoron Allah ita da kaɗan kaɗan har ya ce mishi kai kai ne ka halitta samai da ƙasa ibn asakir ya kawo cikin tarihi dimashq kai ne ka halicci samai da ƙasa ce ko ka kamo mun shi yankona shi sai mabiyan sayyiduna ali suka yunkuru suna cewa ka ka kyale shi saboda maslaha in ka ce zaka taba shi yana da mabiya waɗanda wato ainihin in suka yi yunkuri suka yi bore a kanka ƙarshe a samu matsala ba su muawiya su ma ba a sasanta ba ga ashe su ne suke nufi su ne mabiyan da ibn saba galibin masu faɗin haka sai ya kore shi da ya kora shi ibn saba ashe ya samu dama ya ƙara zuwa ya ta zugo mutane ya ta zugo mutane daga kufa da basra musamman da misra suna da wannan itiqadat din na kafircin suna kafirta sayyidina Uthman da sayyidina Abubakar da Umar suna allantar da sayyidina Ali to shine fa sayyidina ali sai yace inni lamma ra'aytu amran mufdi'an ajajtu naran wa da'awtu qabbara da naga al'amarin yana da ban tsoro sosai sai na kunna wuta na kira kambar wani dalibin sayyidina ali ne wanda yake karfa sai na ce idan ka kama mun su yana jefawa cikin wuta haka ko aka ibn abbasin yana madina sai ji labarin ga sayyiduna aliyu can a kufa yana kona khawarij yana kona shi'a abu saba'i sai ce lalle inda ni ne a matsayin sayyiduna ali da ba zan kona su ba amma tabbas zan kashe su kaga kenan maganan malam ta fito fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatliha sabai sun haɗu akan akan kashe su wa kufrihim da kafircin su sanda fasirin aliyu na kona su sai suke cewa ai yanzu muka ƙara yadda ma kai Allah ne suka ce domin la yu'azzibu bin nari illa rabbuha ba mai azabtarwa da wuta sai umai ibn abbas ya ce annabi annabi yana cewa ba mai azaba da abin da Allah yake yin azaba da shi ta ce wuta Allah ya hana yin azaba da wuta amma dan kisa sun tantance a kashe su shi ko sai duna ali abu ne yayi kamari ta kai bari ma ya dinga kona su da wuta saboda ganin shi kafircin nasu na daban ne ba a taɓa yin irin shi ba to bari a yi musu azaba ta daban shi ma sai ijtihadi ina fata an gano wannan to kaga sai duna ali a takaice wannan ba tarihin sabaiya muke abu ne mai faɗi kwarai cikin mutawalatul kutub haka sai yace fa kaifa ajma'a sahabatu ala qatlihim ta yaya sahabbai za su yi ijma'i akan a kashe su wa kufrihim da cewa sun kafirta su wa'annan sabaiya din atazunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimin shin ko kana kuna tsammanin sahabbai su ma sun kafirta musulmai irin wa'annan shi an ba wanda yayi ta baba akan kafircin su lam yashukka fi kufrihim ithnani wanda yayi shakka akan kafircin su ma kafiri ne shi wanda yake itikadin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine annabi ba sayyidina Ali ne kai mai itikadin cewa Allah da ya aiko annabi Muhammadu ba shine Allah shi ba haka ne kuma Tullah al-Jazairi ya faɗa haka ya faɗa Khomeini wannan sun ce ba ba ba sabaiya take ba Khomeini dai nasin ba dan shi an yanzu Rafidi da zai ce baya tare da Khomeini da kuma ni abin da yake cewa mun rabu da sauran mutane wato sauran musulmai a cikin abin bautanmu da wato manzanmu da da littafinmu da imamu ta ƙur'anin ma ba su yarda da shi ba haka alkanmi ya faɗa daga cikin malamansu domin abin da ya faɗa cewa an canza ɗaya biyu bisa ukun ƙur'ani an canza shi an goge shi sai na Uthman sun goge biyu bisa uku babu shi kwata-kwata an gane wannan sai ce sauran ɗaya bisa uku kuma yana cikin ɗayan uku ko dai abin da aka canza ma'anar shi ko aka rage shi ko kuma wanda yake na tabbata ko ba yanda za a yi ka gane na gaske ashe dai ya ce kakai imani da qur'ani so dan haka aqida ce ta shi'a wanda musahabbai suka haɗu akan kafircin su to sai ce atadhunnuna li'tiqada fi taj shi ma ɗaya daga cikin su Yusuf da Shamsani kuna tsammanin abin da ake kudurcewa dangane da wannan taju ɗin wa amsalihi da ire-iren shi irin su Yusuf da Shamsan la ya burru babu matsala a ciki a itikadin cewa shehi wani zai iya rayawa ko ya kashe akwai masu itikadin shehun su yana mai da mace namiji ko ya mai da namiji mace eh da ko annabi Isa da aka ce yana rayar da matacce da idnin lahi ko da izinin Allah ba a taba cewa ya mai da namiji mace ko ya mai da mace namiji da su dama suna da itikadin cewa waliyansu da imamansu suna da wata imkaniyar da annabawa da mala'iku ma ba su da ita cikin sufaye akwai da suka faɗa ka yan shi'a ku ƙara masu kifa a hukumatul islamiyya nan ba nisa ba yan risala ce karama ta kuma yin zafa da haka da fata an gane wannan to ya za a yi ka itikadin cewa abin da ake kuduri dangane da shi taju da ire-iren shi baya cutarwa wani itikada fi ali ibn abi talib kufru amma kuma itikadin irin wannan abun ga sayyiduna ali kafirci ne duka kafirci idan wai gwamma gwamma ne ai gwara gwara ma wanda ya iddia'in wasu abubuwa na kafirci ga sayyiduna ali akan wanda ya ga wani shamsan da wani wanda su da mun ba mutanen kirki ba shi ko sayyiduna ali waliyi ne daga cikin waliyan Allah fiyayye ne daga cikin fiyayyu radiyallahu anhu wa arda laysa al-hurub munazil al-aqran to amma wanda yace sayyidina ali Allah ne kafiri ne a i'tiqadin sayyidina ali a i'tiqadin sauran sahabbai to ina ga wanda yace wani wanda ba sayyidina ali ba bai ko ta taka kafar takalmin sayyidina ali a daraja ba a ce kuma shi wannan in an yi i'tiqadin wasu abubuwa na lahutati ko rububiyati shi babu laifi a ciki kaga wannan hankali ya bushe za mu bar shi haka insha Allah mu je sauran bayanai insha Allah a karatu na gaba karatu na sha biyar kenan wannan